أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rahilatul hulud zamu ta shafi na 40 a kafunan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa kufinan nabi sallallahu alaihi wa sallam fi salasati aswabin yamaniya bidus huliya min kursuf ليس فيها قميص ولا عمامة حسن الخاتمة هي أن يختم للأبد بأمل صالح قبل الموت مباشرة فيموت على طاعته كأن يموت وهو يصلي أو يموت وهو يحج بيت الله الحرام أو يموت وهو صائم أو يموت في القتال ضد أعداء المتعال ويا لها من سعادة ما بعدها سعادة وإما الله إنها لشرف السلمدي يا الله على هذه العظمة انظر إن الحبيب إذا لقي محبوبته على هيئة حسناء وعمل ترداه محبوبته ازداد الحب بينهما فما بالك لو لقي العبد ربه رب السماوات والأرض على طاعة فلا بد لمثل هذا أن ينال شفاعة وأن يجلس في الجنة كل ساعة ولا يفوتنا أن نعيد عليك أن صاحب حسن الخاتمة ستلقاه الملائكة بالسلام والترحاب والرضا والتحاب آه. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن العبد المؤمن إذا خرج من الدنيا تلقاه الملك قائلا له ربك يقرأك السلام إي والله حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم عين مصيرها ما ليشي آه لكفن من زن الله صلى الله عليه وسلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم لكفني da tufafi guda uku tufafin nan an yi su ne an saƙa su a yaman kuma farare kuma na auduga ne babu riga babu rawani wato buɗaɗɗen na buɗaɗɗen yadda ka san kafaɗin nan yadda ka ga yadda kafaɗin muke sallan nan a yanka shi ɗaya tsawon mutum a sake yanka shi ɗaya tsawon mutum a sake yanka shi ɗaya tsawon mutum guda uku to haka alkafanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma har yanzu in mutum za a bar likafani sai a sanya ɗaya a tsakiya sai a sa gefen na farko da gefen na biyu su haɗa su haɗu a kan wannan tsakiya shi kenan sai a sa mutum sai a naɗe shi ba tare da an ɗinka masa na rawani na da sauransu ba shi yasa ya ce to irin wannan shi aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin likafan da ake kawa ready made na likafan ready made akwai guda ɗaya nan ko akwai nawa a nan yana nan ma wala ya yi dubo kan can radumin a ba Allah ku bar ba kai ba eh Allah ku bar na Allah ku ba amma ina nufin ba na a a ajiyan ai ba na ba ne ko ka ajiye ko kar ka ajiye duk labarin mu ɗaya ba wai shi ya je likafari ba wani abu ne ko ka ajiye ko ka ajiye duk labarin iri ɗaya ne na da wanda ya ajiye da wanda bai ajiye ba kwana nan sai wanda kwan yawa kun gan shi ready made daga saudiya yake yadda yanda aka yi wa irin yanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi shi guda uku ne za a shimfiɗa a shimfiɗa to da mun na zo da shi da yawa a lokacin wani ya bayar sai na ce gara nima na ɗauɗaya kun ga ya daɗe ba wai kwanan nan bane fa kaga da dan ka ajiye sai ka mutu da yanzu na wuce so bai da alaka da mutuwar mutum ko ko rashin mutuwarsa kawai dai da adam ya sani tabbas zai mutu yau ba wani maganan kwanto Allah ya ba mu sa'a to shine aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka guda uku babu babu riga babu rawani to shine sai ya ce malai ya ce kyakkyawan cikawa shine Allah madaukakin sarki ya datar da bawa ya cika da aiki mai kyau ya cika da aiki mai kyau ya ce misali kamar mutum ya mutu yana wani aiki ne ya yi wa Allah biyayya ko ya mutu yana sallah ko ya mutu yana aikin haji ko ya mutu yana azumi ko ya mutu a filin daga inda yake jihadi saboda Allah ya ce wannan babban rabo ne babu wani babban rabo da ya kai shi ya ce na rantse muku da Allah wannan girma ne wanda yake zai tabbata wanda Allah ya masa haka ya girmama shi har abada dan girma ne wanda ba zai kare ba eh Allah ka yi mana yace lalle wannan ya cika girma shi ne yace ka duba ka gani ya kai mai sauraron karatu shi masoyi in ya haɗu da masoyiyarsa akan abin da take so yana ma misali ne don kowa ya san alakarsa da iyalinsa ya ce maso in ya haɗu da masoyiyarsa akan yadda take so da kamanni mai kyau irin yadda take so kaga haka take so to kaga soya ta ƙara karuwa ko ya ce to me kake tunani bawa ya haɗu da Allah mahalicin sammai da ƙasa akan masa biyayya yana masa biyayya kuma su haɗu da shi ya ce to kaga lalle wannan bawa zai samu ceton Allah lalle wannan bawa zai zama yana alzama a cikin aljanna dindindin har abada Allah ka samu a yace kuma zan ƙara nana ta ma wato cewa duk wanda ya samu ya cika kyakkyawan cikawa to mala'iku suna taya shi murna mala'iku suna yi masa sallama suna nuna masa yarda kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul nahl yace waɗanda mala'iku suke ɗaukar rayukansu suna masu imani a lokacin da mala'ikun ma suka zo har sallama suke mun suna cewa ta amincin Allah ya tabbata gare ku ku shiga aljanna saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa sana a cikin suratul fussilat Allah madaukakin sarki ya ce lalle hakika wannan suka ce Allah shine ubangijin mu sa'annan suka daidaita wannan shine fa daidaiton da ake magana innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu wanda suka ce lalle su musulmi ne sa'annan sai suka daidaita ne an ce kalmar daidaita nan shine duk aikin da ake na alheri sai da sallah kiyaye haƙoƙin Allah shine wannan daidaita to Allah shi duk wanda suka yi wannan to idan za su mutu ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna ga mala'iku sun cika gidanka kuma ba komai shike gaya maka ba cewa karkar tsoro Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro za ku bar duniya kada ku yi bakin ciki za ku bar duniya sai su ce albishirin kuma aljanna za ku tafi shi yasa ake gwada wa mutum inda zai tafi babu wani mutum da zai bar duniya ko musulmi ko kafiri ya ga inda zai tafi shi yana nan wani hadisi ma cewa yi kowaye mutum sai an nuna mar gida biyu idan kafiri ne sai a sama nuna mar aljanna ya ga gidan aljanna ya ga daɗi sai a ce masa da ka bi Allah ka ga inda za ka sai a ce amma yanzu tun da baka bi Allah ba sai a gwada masa wuta ya ce ka ga inda za ka haka nan shi kuma musulmi sai a kuma nuna bar wuta ce kaga wuta to da kayan sake ka biyo duniya ka tabar Allah daga inda zaka amma yanzu tun da ka bi Allah sai a nuna mar aljanna shi ne za ka ga mutum ya cika yana kalle-kalle za ka ga mutum ya cika yana daga kai samu don ana nuna masa wato inda zai tafi to shine sai albishirinku da aljanna wanda ake muku alkawari sai suna gaya musu ne mu ne majibinta al'amuranku a rayuwar duniya kuma a lahira ma muna tare da ku kuma a cikin aljanna duk abin da rayukanku suke so za ku samu kuma duk abin da ku ce a baku za a baku wannan tarban baki ne Allah ya yi muku daga wajen Allah mai gafara mai jin kai Allah kai mana shi bawa muni idan zai bar duniyar nan to mala'iku suna ce masa Allah yana gaishe ka suna gaya masa yace haka ne wallahi haramun ne Allah ya haramta kowace rai ta bar duniyar nan ba ta san inda za ta ba ba wanda zai fita duniya wai bai san inda zai tafi ba shi yasa a cikin gawawwaki wata na kuka tana ina za ku kai ni kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata kuma na murna tana ku sauri ku kai ni ɗan sauri a kai alhamdulillah to tsari da ake yi na zuwa neman ya'ya a asibiti ya ce tsarin ya halatta akwai wanda ya halatta wanda bai halatta akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba cikin waɗanda na sani akwai wanda ake zuwa saboda maniyin namiji bai da wasu sanadarai ko ƙarfi sai a je a ɗauko shi sai a haɗa da maniyin matarsa sai a yi kiwonsu sai a yi kiwonsu har su zama ɗa ko yadda za su zama halittar Allah sai a sa a cikin mahaifiya na? sai ta ɗauki ciki sai ta wannan na sani nake faɗa ma to wannan maluma suka ce babu laifi na yawa akwai kuma wanda za a ɗauko mani wani mutum daban a sa mata wannan daidai ke da zina a ya gane wannan bai da ba ɗa ba ne don ba ɗan baban shi ba ne na dan wani mutum ne da wadda ta je ta yi zina da wadda ta yi wannan ba su da bambanci wannan shi ne ni abu da sani tala'ala ko 'yan goma ne ma suka sa inda nasu ne sun da shi ɗan adam gaskiya ya yi haƙuri da yadda Allah ya masa ya fi sauƙi bare ma wannan lokacin da ake ciki kun ga wannan lokaci ne na kusan ƙarshen duniya lokaci ne wanda yake da hatsari an yi canji na nuhu in kawai abinda Allah ya ba mutum ya haƙuri shi ya haƙuri ya abin nan mafi yawa da suke zuwa sai sun nemo yaran wasu yaran ba alheri suke zama musu kai wanda yake da bakin sa yake faɗa wai da ya sani aka ce me da ka sani kai haƙuri tunda dai ka je ta jawo saboda wani ya dace wani yaron da ya tashi sai tashi wani iri gilma gilma gilma gilma ne ko ya ake eh to shi Allah madaukakin sarki ko da yi haka yi shi ya ba da iko a yi to da ya yi da ba zai iya haƙuri ba yi sai ya ƙoƙari ya tsare kuma shi haƙin yara suna da girma akwai tarbiyya na akwai kiyayewa su kansu yaran suna cikin hatsari domin yaran da ba su bi iyayensu ba su ma wuta za su shiga kaga shi ma hatsari ne kuma zamani ne mai hatsari na rashin yi a iyaye biyayya alama ce ta tashin kiyama ba kowa ya faɗi haka ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa duka abubuwan sai dai a ciza a busa wanda da Allah ya bashi ƴaƴa ya tsaya tsayin daka na ya kiyaye abin haƙƙin su ya abin da zai wanda bai bashi ba ya haƙuri ya abin da yake faɗi ne na ya haƙuri saboda shi ya san me yasa bai bashi ba eh kuma ya riga ma ya faɗi a cikin alkur'ani a dalla-dalla Allah ya maɗaukacin sarki ya ce ya habu liman ya sha'o inafan wa ya habu liman ya sha'o zukur au yi zawujihun zukuranin wa inafan sai ce wa ya ja'alu man ya sha'o a ƙima innahu alihun qadir sai Allah yana ba wanda ya so a wannan rayuwa ‘ya'ya mata’ ya ce wasu ya ba su ‘ya'ya maza wasu kuma ya gwamutsa musu ya ba su maza da mata ya ce wani kuma sai ba zai ba shi ba ba magana bai lafi a lafiya kalau ba zai ba shi ba sai Allah ya ce shi ne masani mai iko alimun kadir shi ne masani mai iko shi ya san yadda za a karar da rayuwar nan za san yadda rayuwa za ta kare amma mu ba mu sani to da mu kuka koya to daman da bai je biriyar bai ana ba shi shi ya je biriyar na wanda ya je dawo to ba laifi ai ku ji tambayar ko ya ce yana da makoci ne wanda ba musulmi ba kirista to ya masa rasuwa ya je shi ma shi ne ya je aka yi biriyar bayan an dawo shi ne sai ya ba shi lemu a matsayinsa na makoci ko ya halatta zai sha zai sha mana wa ya shaka a sha lemun makoci haka ya ce ba to sai wannan kyauta ce ta makota shi musulunci ba wa ya ce ana makota da wannan ba ko mara addini ma ai ba ce ku kama faɗa na ku kama gaba ina nufin ba shi ne rayuwar musulunci kuma ai duk wanda baka kyauta ka ƙi karɓa ai alama ce gaba ta kulli tsakanin ku na wanda kuma musulunci baya so hasali ma har abinda ba a yadda ka karɓa ba ka ci abinda musulunci ya ce in an baka ka karɓa sai dai kakka aiki da shi an gane hausa saboda rashin karɓan zai buɗe wata ƙofa nan da kake neman shi kamar nasiha ko wazi ran ko kula ka yayi da haka akwai alaka mai kyau na wanda musulunci yadda akwai haƙƙi na makwabtaka ai wannan da kowane ba musulmi ba akwai shi kuma sai musulmi ya kiyaye سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين